قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أو قال أولم كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم الكافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta a asabar a yau muna goma sha biyar ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da sha biyar ga watan uku shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke gabatarwa a cikin suratul baqara a jiya mun tsaya kan aya ta 164 inda Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana wasu daga cikin manya-manyan ayoyi ko alamomi da za su nuna mana cewa shine kadai Allah kuma shine kadai ya cancanci a bauta masa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon gane girmansa da kuma ba mu ikon girmama shi da bauta musu shi kadai subhanahu wata'ala za mu tashi kan aya ta 165 insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب na'am إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa minan nasi Allah ya ce akwai daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan akwai wadda ke rikan wasu ababen bauta wasu kishiyoyi koma bayan Allah yuhibbunahum ka hubbillah Allah ya ce suna son su kamar irin son da ya kamata su yi ma Allah wallazina amanu amma masu imani ashaddu hubban lillah su ne suka fi tsananin kauna ga Allah ma'ana kaunarsu mafi tsanani suna yin ta ne ga Allah Allah ta'ala ya ce walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'azaba ina ma da a ce azzalumai za su ga kansu a lokacin da za su ga azaba annal quwwata lillahi jami'a za su fahimci cewa fa ashe karfi gaba ɗaya na Allah ne wa anna Allah shadidul azab kuma za su fahimci cewa ashe Allah mai tsananin azaba ne Allah ya iya azaba Allah ka tsare mu iz tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u a lokacin da waɗanda aka bi akan sabon Allah za su yi baran-baran daga waɗanda suka bi su wa ra'awul azaba dukansu kuma sun ga azabar Allah kirikiri sun tabbatar cewa da waɗanda aka bi da waɗanda suka bi dukansu za su shiga cikin azabar Allah babu makawa wataqatta'at bihimul asbab sannan kuma wato duk wani sabuba da ke tsakaninsu ya yanke wa qala alladhina tabu sai waɗanda suka bi sai su ce law anna lana karratan ina ma da a ce muna da damun mu sake komawa duniya karo na biyu fa natabarra'a minhum mu ma sai mu yi baran-baran da su kama tabarra'u minna kamar yadda suka yi baran-baran da mu kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim kamar haka ne Allah maɗaukakin sarki yake nuna musu ayyukansu domin ya zama ƙarin asara a kansu wa mahun bi khariji na minan nar Allah ta'ala ya ce dukkaninsu kuma babu wanda zai fita daga wuta wayannan ayoyi suna nuna mana haɗari da ke cikin yin biyayya ma wani akan abin da ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah madaukakin sarki yake fara mana bayani da cewa na farko akwai wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah Allah ta'ala yana cewa akwai daga cikin mutane wadda ke rikan wasu ababen bauta koma bayan Allah yana son su yana kaunan su irin yadda ya dace ya kaunaci Allah subhanahu wata'ala akwai wadda Allah madaukakin sarki ya ce yana sanya ma Allah subhanahu wata'ala kishiyoyi ta wajen wato bauta ta wajen soyayya wannan yana nuna mana cewa a a musulunci shirka nau'i nau'i ne daga cikin nau'ukan shirka akwai shirkul mahabba shirka ta kauna da soyayya lokacin da mutum ya kaunaci wani kamar yadda yake kaunar Allah har ya zamana cewa umarnin wani yana daidai da umarnin Allah a zuciyarsa ko kuma ma ya kaunaci wannan sama da yadda yake kaunar Allah sai ya zama yinayi da bari na barin wannan yana sama da umarnin Ubangiji subhanahu wata'ala a wajensa Allah ta'ala in ya bashi ya bada umarni ya kicibis da abinda wato wannan wanda yake kauna ko yake so ya bada umarni to sai duti zuciyarsa ta fara taraddudi shin ya kamata ya bima ko bai kamata ba wanne zai dauka a ciki to taraddudin da mutum zai yi akan cewa ga umarnin Allah ga umarnin wani zuciyarsa ta fara yi masa taraddudi akan wanne zai dauka a ciki saboda yana kaunar wancan irin yadda yake kaunar Allah ko sama da haka daga sai umarnin wancan ya zama daidai da umarnin Allah a wajensa ko sama da umarnin Allah to wannan yayi shirka ya kaunaci wani irin yadda ya kamata ya kaunaci Allah Allah shine ya dace a kaunace shi sama da yadda ake kaunar komai wannan kuma yana tabbatar da yana lizimta idan umarnin wani ya ci karo da umarnin Allah to za a ajiye mishi kayan shi Allah ya sa muna fahimta za a ajiye mishi abin shi ba za a bi wani akan saba mu Allah subhanahu wata'ala ba to shine Allah yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah akwai wasu daga cikin mutane waɗanda suke rikar wasu ababen bauta koma bayan Allah suna ƙaunarsu irin yadda suke ƙaunar Allah suna son su irin yadda suke son Allah to kaga malamai suke cewa waɗannan za mu ji a ayoyin nan cewa ƙarshensu da su waɗanda suke so ɗin da waɗanda ake son su irin wannan soyayyar Allah ya ce duk ƙarshen su makomarsu ita ce wuta kuma babu mai wuta a cikinsu ashe kenan za mu fahimci su ba waɗannan da Allah yake magana a kansu suna son Allah sai dai suna son wasu cikin malamai ko shehunnai ko gumaka ko shugabanni irin son da suke yi ma Allah suna son Allah amma son da suke yi ma waɗannan daidai yake da son da suke yi ma Allah Allah ya ce makomar su wuta ina kuma ga wanda shi kwata-kwata ma babu son Allah a ransa sai son wani wanda ba Allah ba to alamar kuwa kana son mutum shine ya zamana cewa kalmominsa wajen yi na yi bari na bari suna tasiri a rayuwarka ko da kuwa ka ce kana son mutum amma kuma baka bin umarninsa to soyayyar ta ƙarya ce law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u inda gaske kana son shi to dole kai mishi biyayya dole kai mishi biyayya shi yasa kaga ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a alqadi iyab a cikin littafin sa na ash-shifa yake cewa wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunanihi daga cikin alamomin ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shine bin sunnarsa bin sunnoninsa wannan shine alamar kana ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da ka ce kana ƙaunar annabi sallallahu alaihi sallama sai kuma baka yi aiki da sunnoninsa ba to ƙarya kake yi ƙarya ne yanzu kaga misali a 'yan kwanakin nan da muke ciki haka dai kuke ta fama duk ramadan ana cikin fahimtar da mutane addinin Allah sai shaidan kuma sai kawo wani wani shirme eh to kuma lokacin da irin wannan abin ya taso masu karantarwa ba su da makawa dole dole ne su dakatar da komai su ma mutane bayani domin Allah ya danka amanan addininsa a hannun masu karantar da addini kaga a lokacin da ga barna shiru akan barna kuma barna ne shi kanshi eh ana ta rigima da mutane wai cewa wai takalmin annabi ya bi kowa masu cewa murhun gidan annabi ya bi kowa wannan magana ce da take cike da jahilci a cikin ta tsagwaran jahilci jahilci tsagwaranta wanda bai ce takalmin annabi ya fi kowa amma kuma bai da salatin annabi ya fi na kowa ba to yanzu wannan wani irin hankali ne ta ce ƙuran takalmin annabi ya fi ya fi kowa to sai kuma ka ce ga salatin da ya zo daga annabi sai ka ce a wai min haithul madmun wai ga wani salati na wai da yake kunshe da wasu kalmomi masu nauyi wanda na annabi bayi da su wannan da Allah wani irin rashin lissafi ne kuma yanzu don Allah ina hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya tabbatar mana cewa duniya da abin da ke cikin ta hadda dakin Ka'aba ya gushe gaba daya a neman duniya a rasa ya fi sauki a wajen Allah sama da a rasa ran mumini guda daya duniya da abin da ke cikin ta dakin Ka'aba gaba dayanta annabi ya nuna mana cewa mumini ɗaya ya fi ɗakin ka'aba daraja a wajen Allah daga kashe mumini guda ɗaya gwamma ka dusa ɗakin ka'aba ya fi sauƙi to yaushe muminin da ke da wannan darajan kuma za ka zo ka ce takalmi ya fi shi daraja kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce fatima tsoka ce daga jikina duk abin da ke faranta mata yana faranta mun duk abin da ke bakanta mata yana bakanta mun yanzu da fatima da takalminsa wanne fi daraja a wajensa wanne ne fi daraja a gunshi fatima ko takalmin shi fatima tana gaba to kace takalmin shi ya fi kowa fa har da fatima a ciki saboda haka ita yanzu mai kai gaba kai da ita ko baya kai da ita kai baya da ita kai baya da ita kuma yaushe annabi sallallahu alaihi wasallama da darajansa da yadda yake son sahabbansa yake kaunansu yaushe annabi zai fifita darajar takalminsa akan abubakar da umar yaushe za a yi haka yaushe za a yi haka babu yadda za a yi haka to yanzu wannan fa yana ganin wai tsabaragen son manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce wai takalmin annabi ya fi kowa tsabaragen kaunar manzan Allah ne ta jawo haka amma kuma an ce masa ga maganin annabi ga ta shehu sai take na annabi sai bi na shehi shi wanda ya wannan wakar cewa takalmin annabi ya fi kowa eh wanda ya rasu akwai hirar da aka sake ana yi hirar da shi yace shi rayuwarsa gaba ɗaya duk wata wahalar da ya sha ya karar da rayuwarsa ne a hidiman shehu shi ba hidiman annabi bane saboda haka ana cewa ya kware wajen yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna muku cewa wakar da yake yi na yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana yi ne don hidiman shehu yasa karshe garin yabon annabi kuma sai fada cikin jahilci da yawa da shirkoki masu tarin yawa ya kuma tafi ya bar makansa nauyi to yanzu kaga yaushe wadda ka yadda cewa takalminsa ya na kowa yaushe za ka yadda akwai wani mutum da zai iya faɗan magana wacce ta fita shi albarka yaushe za ka yadda da wannan wannan wannan magana ina aka rawato ta a cikin karatu ina aka samu ta a Qur'ani ko hadisi annabi ya ce takalmi na yafi kowa ina aka samu wannan babu inda aka samu wannan babu inda aka samu wannan babu inda aka samu wannan saboda haka kenan da matansa su Aisha da Hafsa da Khadija da su Sauda da su Ramla da sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su Ummu Habiba duka da sahabbansa su abubakar da umar da uthman da ali su ashiratul mubashiru na biljanna su ashabu badrin su shahada uhudin su ashabul uquba da sauran duka wayannan sahabban gaba daya su almuhajirun wal ansar gaba dayan su takalmin shi ya bi su daraja dukan su abinda kake nufi kenan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana inda a ce duniya za ta rabu gida biyu duniya duka su yi nan 'yan madina su yi nan manzo Allah ya ce zan bi sahun da 'yan madina su gani sallallahu alaihi wa sallama to yanzu waɗannan mutanen ka duba darajar su a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe zaka zo ka ce takalmin da ke kafar annabi ya fi su daraja eh takalmin annabi ya fi kowane takalmi daraja ya fi kowane takalmi daraja amma dai banda cewa ya fi kowa domin yanzu tsakani da Allah shi musulmi da yake sallah yake bautar Allah yake azumi yake bautar ubangiji subhanahu wata'ala idan an mutu an busa kaho an tashi an gama hisabi ina ne makomansa aljanna takalmin da annabi ya sa a duniya kuma ina za a bar shi a duniya za a bar shi yanzu wannan darajar da musulmi yake da shi sai ka kalle shi ka ce takalmi ya bi shi daraja wannan darajar da musulmi yake da ita sai kalle shi ka ce don takalmi ya bi shi daraja to matsalar ita ce duk yadda za a fahimtar da mutane manzo Allah ya faɗa mana dama kowace hanyar bata akwai wani shaidani da ya tsaya a kanta dole dole sai ya kira mutane zuwa gare ta saboda haka ba yadda za a yi ka kaunaci Allah ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai ka musu biyayya Allah cewa yi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim qul ati'u Allah war rasul Allah ta'ala ya ce ka ce da su inda gaske kuke kuna son Allah to ku bi ni ku yi min biyayya sai Allah ya kaunace ku sai Allah ya so ku ya gafarta muku zunubanku amma buɗar baki ka ce wai takalmin annabi ya fi kowa kuma ka bi ta kan sunnonin annabin ka tattake su wannan kuma akwai rashin hankali a ciki akwai rashin hankali a ciki ya nuna kai karan kanka baka yadda da maganar da kake faɗi ba kai karan kanka baka yadda ba to kaga sunnonin manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam yanzu ana ta yakar su sunnonin annabi ma yakar su ake yi saboda haka ana ce maka wai ka tsaya a zallan in da ka yi addini ka tsaya a ƙur'ani zalla sannan waɗanda wai ake gani wasu ana ganin su cewa wai su manya ne a ilimi sun kama hanyar wannan halakar kuma suna jan mutane suna ɗiban mutane to ina al'ummar za ta je zuwa ga halaka zuwa ga halaka Allah ya nuna mana ba ya aiko annabi ne don ya abu biyu ya isar da saƙon da aka aiko shi da shi shine alƙur'ani sannan kuma ya yi bayanin saƙon shine ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar da saƙon da aka saukar maka daga wajen ubangijinka wannan shine aikin farko sannan yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wannan abin da aka saukar din Allah ya ce kuma mun daura maka nauyin ka yi bayani yanzu kina abu biyu aka ce yayi ya isar sannan yayi bayanin abin da ya isar din to yaushe kai ka ji maranka cewa ka wadatu da zallan abin da aka isar din baka bukatar bayani akan abin da aka isar din yaushe haka zai yi yaushe haka zai yi kai ka yadda wai kai ka wadatu da zallan qur'ani amma baka bukatar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baka bukata saboda haka duk wasu hanyoyin da za a bi a rushe sunnar gaba daya ana bi to da aka fahimci cewa kwakwalen mutane ba za su ɗauki cewa a bar hadisi ba da aka fito da wani cewa wai a hadisan akwai hadisan da suke a hadini su sun zo ta hanyar mutum ɗaya ne kuma ba karfan shaidan mutum ɗaya wannan kuwa ka gane shin hankali ne domin idan kowa zai faɗi cewa ba a addini da shaidan mutum ɗaya to bai kamata wanda yake bin ɗarikar tijjaniya ya wannan maganar ba saboda ɗarikar tijjaniyan wa ya rawato ta tijjani shi kaɗai ya rawato abinsa daka in ya zama mutum da in ya rawato hadisi za a yi wurgi da shi to abin da ya kamata a fara wance kali da ita na farko shine dariƙar tijaniya salatul fati muhammadul bakari shi kadai ya rawato abinsa ba wani shaida shi kadai ya ce ya shiga ɗakin kaba ya kwana arba'in yana ibada aka ba shi salatul fati shi kadai aka kawo masa wahayin salatul fati ba wanda yake wajen shi kadai sannan shehu tijjani ya faɗa a cikin kamar yadda aliyu harazim ya kawo a cikin jawahirul ma'ani kan cewa annabi ne ya same shi ya ce salatin da kake kaza da kaza ka batta ka koma kan salatul fati saboda salatul fati karanta ta sau ɗaya yana daidai da saukan kuɗaɗe sau dubu shida yana wai yana daidai da saukan kuɗaɗe sau dubu shida wannan maganar tana nan tana rubuce a cikin jawahirul ma'ani idan mutum ya musa ya mu ɗauko makaranta masa domin muna da jawahirul ma'ani ita ma bible ma muka so muka ajiye balle jawahirul ma'ani ballantana ma ai in ka kalli abin da ke cikin bible wallahi wasu wajajen ya fi saukin kafirci akan abubuwan da ke cin jawahirul ma'ani Allah yana gaya maka shi yasa bayi karantuwa bayi karantuwa Eh, mun ce in an isa a buɗe shi a karanta shi a masallaci irin yadda muke sa darussa bayan magariba irin yadda ake zagin ibnu taymiya kuma duk da haka muna karanta littafansa saboda bamu da fargaba akai irin yadda ake zagin muhammad ibn abdul wahab duk da haka muna karanta littafansa a gaban jama'a a masallaci a islamiyu yaran mu na islamiya duk sun haddace usulul salasa duk sun haddace tauhidi mai tauhidi mai yatsu uku duk sun shanye shi to irin wannan haka muke so a zo a bude jawahirul ma'ani a sanya shi a karatu tsakanin magariba da isha wallahi ba zai karantu ba duk daga sanda aka fara karanta shi to za a koma mabiya za su watsi mabiya za su watsi Allah ka samu dace to irin wayannan abubuwan dole ne mutane suna bukatar a dinga wayar musu da kai akai eh shi yasa wani lokaci irin wayannan abubuwan in sun taso babu ma laifi a jingine karatu domin a yi bayani a kan shi Allah ya saka ma Farfesa Muhammad Sani Umar rijiyar lemu da alkhairi galibi irin wani abubuwan sun taso sai ware rana guda sai bata duka ɗaya ta yadda kwakwalwarka inda ba kifi ba ne a cikin kwakwalwarka inda kwakwalwarka ba dusa a ciki to dole ka fahimce shi sai dai kwakwalwar ta kifaye ce saboda duk yadda gaskiya ta zo to wanda bai shirya karban gaskiya ba gaskiya tana ƙara bayyana shubuhohi da rudani su ma suna ƙara bayyana daga gare shi Allah ka samu dace saboda haka Allah ta'ala yake cewa akwai daga cikin mutane waɗanda suke rikan wasu ababe wato kishiyoyi koma bayan Allah suna son su irin yadda suke son Allah subhanahu wa ta'ala wasu malamai suka ce ma'anan suna son su shine suna son su irin yadda ya kamata su so Allah irin yadda ya kamata su kaunaci Allah yuhibbunahum ka hubbillah Allah madaukakin sarki yace wallazina amanu amma waɗanda suka yi imani su kuma ashaddu hubban lillah su kuma wato kaunar su mafi tsananin kaunar su to ga Allah suke yi ma'ana sun fi son su sun fi son Allah sama da yadda suke son kowa sama da yadda suke son komai ba su son kowa irin yadda suke son Allah Allah madaukakin sarki ya ce walau yara alladhina zalamu wannan waje yana da kira'o'i daban-daban akwai kira'a ta jumhur wato mafiya yawan malamai shine irin yadda malam ya karanta mana walau yara alladhina zalamu iz yarawna al'azaba sannan akwai kira'a ta wato walau tara alladhina zalamu walau tara alladhina zalamu shine kira'an al-Imam Nafi da Ibn Amir sannan iz tarawna al-azaba kira'an Nafi da Ibn Amir sannan akwai kira'a walau yaral ladina zalamu iz yurawna al-azaba kaga nan iz yarawna al-azaba lokacin da suka ga azaba iz yurawna al-azaba lokacin da aka nuna musu azaba walau taral ladina zalamu Allah yana cewa walau yaral ladina zalamu inda su waɗanda suka yi zaluncin za su ga kansu nan kuma sai a ce walau taral ladina zalamu ina ma da a ce kai zaka gansu kamar yadda yake cewa walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim kaga inda zaka gansu lokacin da aka wato kaskantar da su a gaba ga Allah Allah ka tsare Allah madaukakin sarki yace walau yaral ladina zalamu inda a ce za wato waɗanda suka yi zalunci za su gani idh yarawna al'azaba lokacin da za su ga azaba za su fahimci cewa annal quwwata lillahi jami'a a lokacin ne za su gane cewa ashe karfi gaba ɗaya na Allah ne Allah ne yafi kowa karfi la ilaha illallah za su fahimci cewa ashe waɗanda muka bi ba sa iya komai idh yarawna al'azaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allah shadidul azab za kuma su fahimci cewa ashe Allah mai tsananin azaba ne domin yadda ka san Allah ya yi tanadin rahama haka Allah iya tanadin azaba ga wanda ya saba masa Allah ka tsare mu daga azabarka Allah ta'ala ya ce iz tabarra allazina tubi'u a lokacin da waɗanda aka bi su akan sabon Allah suka yi baran-baran min allazina taba'u daga waɗanda suka bi su wannan a duniya sun bi su sun kaunace su sun musu biyayya a cikin sabon Allah saboda sun nuna musu suna tare da su yau kuma gashi an haɗu a gaban Allah su ƙananu suna ce ma Allah manyanmu ne suka jawo mu su kuma manyan suna ce ma Allah wallahi ba mu ba su ba ruwanmu da su إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الله يأتي وراءوا العذاب sannan za su ga azaba kiri-kiri wata ƙaɓa a tibihimul asbab Allah maɗaukakin sarki ya ce dukkanin alaƙoƙi da zumunci da ke tsakaninsu da waɗanda suka bi yayanki manyan sun yi ƙoƙarin su guje ma ƙananu kowa yana ce ma kowa ya kama gabansa zumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da ana tsine tsine ana tsitsine ma juna wa qala allazina ittaba'u su waɗanda suka bi sai su ce law anna lana karratan ina ma da a ce muna da daman mu koma duniya fa natabarra minhum da wallahi in muka koma duniya ba ruwan mu da su za mu yi baran-baran da su kama tabarra'u minna kamar yadda suka janye jikinsu daga gare mu a yau kazalika Allah ya ce kamar haka ne yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim Allah ta'ala yake nuna musu ayyukansu domin ya zama asara da nadama a gare su wa ma hum bi kharijina minan nar Allah ya ce da manyan da kananun sun shiga wuta babu ranar fitowa Allah ka tsare mu to irin wannan bayanin Allah madaukakin sarki ya yi ta maimaita shi a wajaje daban-daban misali cikin suratul ahzabi Allah ta'ala ya ce inna Allah la'ana al-kafirina inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب من العذاب والعنهم لعنا كبيرا Allah ta'ala ya ce inna Allah la'anal kafirina Allah ya ce Allah ya tsine makafirai albarka wa a'adda lahum sa'ira Allah ya musu tanadin wutan sa'ir khalidina fiha abadan za su dawwama a cikin wuta a cikin wutan sa'ira da tsinuwar Allah har abada la yajiduna waliyan wala nasira ba za su taba samun wani majibinci ko wani mataimaki da zai taimake su ba koma bayan Allah yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar Allah ta'ala ya ce ranar da za a juya a kifa fuskokinsu a cikin wuta ya na sai ka ji suna cewa ya laitana ya kai tonmu a ta'ana Allah wa a ta'anar Rasula ina ma a ce mun bi Allah ina ma a ce mun bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa qalu sai su ce rabbana ya ubangijinmu inna a ta'ana sadatana ya Allah mun yi biyayya ne wa manyanmu wa kubara'ana mun yi biyayya ne ma shugabanninmu jagororinmu da manyanmu ni ma'aikaci ne a ministry na kaza kwamishina shi ya ja ni ni ma'aikaci ne a waje kaza minista shi ya ziga ni gwamna ne ya sa ni ko shugaban kasa ne ya sa ni ko wani ne jagora md ne a waje kaza shi ya daura ni akan wannan aikin inna ata'na sadatana wa kubara'ana mun masu biyayya ne su suka dinga tura mu wajajen bokaye su suka dinga tura ni ina dauko musu karuwai su suka dinga tura ni ina sayo musu giya fa adalluna sabila suka batar da mu daga hanya madaidaiciya sai su ce rabbana ya ubangijin mu atihim dhifaini min al'azab Allah ka ninka musu ninkin ba ninkin azaba ka riba musu azaban ninki biyu wal anhum la'nan kabira Allah ka tsine musu tsinuwa mai girma Allah ka la'ance su kaga wannan shine irin yadda za ta kare tsakaninsu sannan a cikin suratu saba Allah yake cewa walau tara idhi zalimuna mawqufuna inda rabbihim إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال قال الذين الذين استكبروا استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأنهار وجعلنا الأغلال في- وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون- هل يجزون إلا ما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim Allah ya ce ya kai mai karatu ko sauraren karatu inda a ce Allah zai nuna maka ka gani da idonka lokacin da aka tsayar da azzalumai a gaba ga ubangijinsu ga sunan sun tsaya a gaban Allah ga manya ga kuma kananu ga shugabanni ga kuma mabiya yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl Allah ta'ala yace sashin su na mai da martani masashi da idan oga yayi tsawa to kowa ƙasa ƙasa yake da muryarsa ba wanda ya isa ya tanka Allah ya ce yau kuma shi ga sai ga su suna cacan baki oga ya faɗa yaronsa ya faɗi yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl ya ƙulun ladina stud'ifu Allah ta'ala ya ce waɗanda aka raunanar da su masinjoji ko ‘yan aike sai su dinga cewa lilladina stakbaru za su dinga cewa manyansu laula antu da ba dun ku ba la kunna mu'minin da mun zama mu'minai a duniya da ba a ƙarƙashin ofis ɗinka aka sa ni aiki ba da na zama mutumin kirki da aiki bai kawo ni wajenka ba da na zama nigaltaccen bawan Allah laula antum lakunna mu'minin kai ne ka dinga ziga ni kai ka lalata ni kai ka koya min satan kudin jama'a kai ka koya min kaza a wajenka na koyi kaza qala alladhina istakbaru Allah ya ce sai su manyan sai su ce lil ladina stud'ifu sai su ce makananan anahnu sadadnakum anil huda ba'da idh ja'akum sai su ce mu ne muka hana ku bin shari'a bayan shari'a ta zo muku ba yi tafsirin Qur'ani ba ba yi wa'azi ba me ya hana ku bin wa'azi mu muka hana ku ku bi wa'azi inda ka ce ba ba za ka yi aikin ba za mu tilasta ka ne bal kuntum mujrimin dama can kuma mutanen banza ne za mu ce kawai ta tadda mu je mu wa qala alladhina istud'ifu lil ladina istakbaru sai kananan sai su ce wa manyan su bal makarul layli wan nahar ku tuna lokacin da ake zama ana shirya makirci dare da wuni ana ta mitin ana ta mitin iz ta'muruna lokacin da kuke ta umultan mu an dakfura billah mu kafirce mu Allah an yi wa'azi yalla boy na zo na nuna maka cewa wannan abin da za a yi dil din da aka hada don a yi sata babu kyau za mu tafi wuta ka nuna mana mutum kuɗe wa'azin nan gefe kai ka ziga mu muka ajiye wa'azin nan gefe ka nuna mana cewa malaman ma mutanen banza ne kowa ya kama gabansa iz ta'muruna an nakfura billah wa naj'ala lahu andada ku kuka sanya mu muka sanya mu Allah kishiyoyi muka dinga zuwa gun bokai Allah ya ce wa asallun nadamata lamma ra'aw al'athab Allah ya ce za su yi kokarin boye nadaman su lokacin da suka ga azaba waja'alna al-aghlala fi a'naqil ladina kafaru Allah ya ce mun sanya wato kokumai a wuyoyin kafirai hal yuzawna illa ma kanu ya'malun ba komai ya ja aka musu wannan sakayyan ba sai abin da suka kasance suna aikatawa Allahu akbar to kaga nan shine irin yadda Allah yake mana wani bayani a waɗannan ayoyi na suratul baqara to Allah kaga ya tabbatar mana cewa ƙarshen su za ta kare a wuta shine wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين ka العباد koma wani gugu wa barazu lillahi jami'an Allah ta'ala ya ce wa barazu lillahi jami'an Allah ya ce lokacin da za a bujiro da mutane gaba ɗayan su a gaba ga Allah fa qala ad-du'afa lil ladina istakbaru sai raunana na ƙasa sai su ce wa manyan inna kunna lakum tab'an mun kasance masu biyayya a gare ku ku kuka bi a duniya ku kuka dinga samu aiki a duniya ba ma iya tanka muku in kun yi magana ko bacin ranmu ba ma iya nunawa fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay kuna iya rage mana wani abu na azabar Allah ya ku taimake mu mana wani bangare na azabar da Allah subhanahu wata'ala zai yi mana ku taimake mu ku rage mana wani bangare nashi ku taimake mu ku ɗauke mana wani ɓangare na azabar Allah subhanahu wa ta'ala fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay qalu sai su ce law hadana Allahu la hadainaku inda Allah ya shirye da mu ai mun wada mun shirye da ku da mun nuna muku hanya sai su ce nusawa'un alaina ajazina am sabarna malana min mahis sai su ce yanzu duka ɗaya ne a wajen ko mu yi haƙuri ko mu yi taraki babu dai wanda ya isa taimake mu ba wanda zai fitar da mu saboda haka yanzu da manyan da kananun sai a haɗu a ce ai sharar shaidan ne to shaidan yana ji Allah ya ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'da al-haq shaidan sai tare yan wuta ce kai kowa ya saurara naji duk wanda ya shigo wuta sai ce shaidan ne ya kawo shi to Allah ya muku alƙawarin gaskiya ya faɗa muku in kun bi shi akwai aljanna in kun saba masa akwai wuta wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni ma na muku alkawari na rudar da ku sai gashi kuma kun bi ni kuma na saba muku wa ma kana li alaikum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li yace ba da wani karfi na jawo ku ba ba da wani karfi na tirsasa ku ba a'a kiran ku kawai nayi nace ina masu son tafiya wuta fastajabtum li sai kuka ce ga ku kiran ku kawai nayi ya ce ina waɗanda za mu tafi wuta da su dama shi ɗan inda ma ya da hizba huli ya kunu in ashabi sa'id damuwan sai tattara tawagan da za su tafi wuta tun da shi ya tabbatar shi ɗan wuta ne to ba zai tafi shi ɗaya ba da haka zai ce kawai kira na yi na ce a cikin ma'aikata ina masu son tafiya wuta kuka ce ga ku na ce to a yi sata a yi handama a yi zamba cikin aminci ina 'yan kasuwa masu son tafiya wuta kuka ce ga ku ya ce to a cire ba a tauye mudu a gaure mai kyau da mara kyau ina malamai masu son tafiya wuta kuka ce ga ku ya ce to a ɓoye gaskiya kar a faɗa ma mutane gaskiya a yi kwaɗayi a yi kaza a yi kaza a yi kaza ina mata masu son tafiya wuta kuka ce ga ku ya ce to karki bari a miki kishiya me magani miki kishiya tafi wajen boka ba wani ba da wani karfi ne amfani ba kawai cewa ne ina masu son tafiya wuta sai ka ce ga kunan da aka zai ce daga yau falata lumu ni wa lumu an fusa ku kar ku sake zargi na ko ya zargi kansa kar in sake jin wani ya ce shaidan ne ya kawo shi wuta ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihiya ni ban isan fidda ku daga wuta ba kuma ba ku saku fidda ni ba to me ya amfanin cewa ni na kawo ku tunda in kun ce na kawo ku ma ba zai amfane ku ba to kun shiru mana kawai sai ce bari ba ku ji inni kafartu bima ashraktumuni min qabl abinda kuka yi ta mun tarayya da shi da Allah Allah ya faɗa in ziga ku Allah ya faɗa in ziga ku amma ku bi zugina daga yau ba ni ba ku na kafirce ma wannan bana so inna zalimina lahum azabun alim Allah ya ce lallai azzalimai suna da azaba mai radadi kaga yanzu duka ga manyan ga kananan a wuta Allah kuma ya ce ba ran da za su fita daga wuta ba ran da za su fita daga wuta Allah ka tsare mu Allah ka kare mu saboda haka wayannan ayoyin suna nuna mana cewa ba a bin wani akan sabon Allah duk wani wanda kake karkashin sa wanda zai zuga ka ka saba ma Allah to abin da yafi maka sauki shine ka yi hakuri da shi oga ne a ma'aikata ba zai yiwu ka zauna karkashin sa ba sai an hada baki da kai an yi sata to wanda ka hakura da aiki yana tura ka ka dauko masa matan banza ko ka siyo mishi giya a matsayin shi na mai gidanka ya haƙuri da abin da kake samu a duniya duk abin da ka tara za ka tafi ka bar shi a nan kuma ka tsira da imaninka ya fi maka sauki kuma kar ka taɓa ji ma ranka cewa in ka bar wani aiki saboda tsoron Allah kar ka taɓa ji ma ranka cewa Allah zai barka ka wulakanta wannan munan zato ne ga Allah munan zato ne ga Allah domin man taraka shay'an lillah awadahu Allahu mimma huwa khairun min duk wanda ya bar wani abu don Allah to Allah zai musanya masa da wanda ya bi shi alheri la haula wala quwwata illa billah in dai ka bar abu don Allah to Allah ya ce zaka samu wanda ya bi shi alheri saboda haka kar wani ka ji maranka cewa wai akwai wani wanda in ka rabu da shi wai rayuwarka ba za ta tafi ba Allah shi ke juyar da rayuwanka wannan da kake karkashin samma arzikinka ni ganin daman Allah ya sa yake biyowa ta hanyarka ta hanyarsa to in ya zama na cewa ba zai baka arzikin da Allah ya bashi ya baka ba sai ka saba ma Allah to ka matsa gefe ka gani ko Allah ba zai dauki arzikinka daga wajen sai kai maka wani waje ba manzo Allah yana cewa inda dan adam na gudun arzikinsa irin yadda yake gudun mutuwa kasan dai duk duniya ne ba abin da ɗan adam yake tsoro irin mutuwa haka ne ko baka ba a wajen ɗan adam ka cika ƙarshen makiyinsa ka ce Allah ya sa ya mutu ka gama cika ƙarshen matsayi makiyinsa to manzo Allah ya ce inda kana gudun arzikinka arziki na binka kana gudu an rubuta maka za ka yi kuɗi kai kuma baka son kai kana gudun kuɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi arzikinka zai riske ka irin yadda ajalinka zai riske ka ba makawa yi ka san dai ajali ne baka kokwanton cewa ajali zai riske ka to kar ka yi kokwanton cewa arzikinka zai zo inda kake duk inda kake Allah ya rubuta maka ajalinka kuma yana binka to haka arzikinka yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibrilu ya faɗa min magana a cikin zuciyata ya ce babu wani ran da zai mutu sai ya cinye arzikinsa kaf sai ya karar da ajalinsa da haka manzo Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman abincin ku kar dun kun ga arziki yayi jinkiri bai iso da wuri ba ku fara ganin halal ba za ta ci ba bari mu je mu nemo ta hanyar haram Allah ka tsare mana imanin mu abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu lada da inda muka yi kure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته